الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha bakwai ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na sittin da sittin da biyu daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ka'idu shi'a al-isnai ashariya سؤال وجواب واللفن عبد الرحمن بن سعد بن علي الشسري الله مدوكين سركي ساكا مشد الخير كيس مالن يتشي وافترى malamin shi'a kulaini ya kirkiri ƙarya an ahmad bin muhammad bin abi nasar ya danganta ma ahmad dan muhammad dan abin nasar cewa dafa ilayya abul hassan alaihi salam mushafan ɗaya daga cikin a'imma na ahalal baiti ne wai ya ba ahmad dan muhammad abin nasar alkur'ani wa kala ya ce latan zurfihi karka sake ka buɗe ciki ballanta ka ga abin da ke ciki fafatahatuhu wa qara'atu fihi sai shi ahmad dan muhammad dan abin nasar ya ce sai na bude sai na karanta ciki sai na ga an ce lam yakun alladhina kafaru a cikin suratul bayyana kadai fawajadtu fiha ismu saba'ina rajulan min quraish daga sunan wajen mutum saba'in daga cikin qurayshawa bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim da sunayensu da sunayen iyayensu ana tala'antansu qala sai ya ce faba'asa ilayya daga baya sai ya aiko man ib'ath ilayya bil mushaf cewa in kawo mai wannan qur'anin ka san yan boko suna yin irin wannan in aka leka ba ana san a karanta sai ya ce kar wanda ya karanta kun ga kun saka to kaga abin da ake kokarin hana ka kai kuma shi kake kokarin kai dama ya bashi ne don ya karanta a cikin ƙur'aninsu ne a cikin lamme kunin ladina kafaru aƙalla akwai sunayen mutum saba'in da iyayensu ko da a ce musa ɗan isa ibrahim ɗan bello kun gano wannan aƙalla sai an samu kamar layi biyu ko uku a lamme kunin ladina kafaru haka kawai sai allah ya buɗe ƙur'ani ta zagin mutane an fahimci wannan wanda cikin manyan kafaran duniya in ka cire ƙaruna da hamana da fir'auna da shedan sai wani kafiri kuma ka faɗi sunan shi sai abu lahabi sai wa a manyan kafiran da tun da aka yi duniya a manyan arna na da fir'auna aka faɗa a yi shedan da aka gangaro a zamani da aka yi manyan arna uku fir'auna hamana da fir'auna Allah bai ƙara faɗin sunan wani arne da sunan shi ba sai da aka zo kan abu lahabi kun fahimci wannan ko arnan da ya karo da annabi ibrahim ma Allah bai faɗi sunan shi ba sai dai ishara to a wajen waɗannan 'yan shi'an kasa abin da suke son su ce to kafircin sahabbai ma ya fi kafircin su abu lahabi ya fi na su fir'auna da su ƙaruna da su hamana ya fi kafircin shaidan saboda su a zamaninsa akwai manyan arna amma sai a zaɓi wasu a faɗi amma su wai saba'in jama'a mun fahimci wannan ɗan shi a ba ƙaramin zindiki ba ne allah shi kyauta iza duk abin da aka yi ma ɗan shi'a babu da na sani kuma babu jaji wannan bayani karanta usulul kafi juz'i na biyu shafi na 824 a kitabu fadailul qur'an a'a ba littafin da ke faɗin ambatan falalan qur'ani anan ba ke faɗin wannan shigantaka a lamba hadisin su na sha bakwai babu annawadir ka karanta tafsirin safi na shi'a ne jiz'in farko shafi na arba'in da muqaddimatul mu'allif al-muqaddimatu sadisa fi nafzi mimma ja'a fi jam'il qur'an wa tahrifihi wa ziyadatihi wa naqsin wa ta'wil dhalik a muqaddiman wannan tafsirin safi ya kawo muqaddima ta shida wai dan tsokaci dangane da yanda aka tattara alqur'ani da yadda aka canza shi da ƙare-ƙare da rage-rage da kuma cikakken bayanin yadda wannan abin ya faru ku ji wani ƙarya malam sai ka samu ɗan shi'a yau sai ya ce wai a ina ne wai suke da aƙidan canza alkurani kace tafsirin safi da kuma kulaini a cikin usulul kafi Allah ya kyauta waftara haka har ila yau kulaini ƙaryen shi ba ta tsaya ba sai da ya ƙirƙiri wata babbar ƙaryen an abin hassan alaihi salam ƙal ya ce abul hassan ya ce wilayatu ali alaihi salam maktubun fi jami'i sufil anbiya ai wilayan alidillita tafan annabawa masu yana can rubuce kaga su ma kiristoci sun ce da kenan kaga cire-ciren ya ƙara yawa walam ya ba'athallahu rasulan Allah bai taba yi ko wani manzo ba illa me bi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama face su ya zo da bayanin annabtan annabi wa wasiyatuhu ko eh wa wasiyihi ali da kuma wasiyin shi ali alaihi salam babu wani manzo da yanzu cikin manzannin Allah sai ya faɗa annabi Muhammadu na nan wannan gaskiya ne amma bayanin wasiyar Allah kuma wannan ƙarya ce Allah shi kyauta karkaranta usulul kafi juz'in farko shafi na 331 a lambar hadisi na shida babu fihi natfun wa jawami min riwaya fil wilaya waftara malin ya ce ɗaya daga cikin hamshaƙan malamansa a cikin littafin shi biharul anwar a mujalladi na arba'in shafi na ɗari da hamsin da shida a lamban hadisinsu na hamsin da hudu babu ilmuhu alaihi salam ilimin ali wa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi allamahu alfu baban wai annabi ya karanta da shi babi dubu wa annahu kana muhaddisan kai ala akwai bayani kun gano wannan da kyau ko shi muhaddisi ne ya sha bayani to a karkashin wannan babin ne a bihar anwar yake cewa inna aliyan jama'ahu inna aliyan jam'ahu wa qur'anahu inna aliyan jam jam'ahu wa qur'anuhu inna ali zai zama jama'ahu ba jam'ahu ba ku gyara ku yan shi'a jama'ahu ali ne ya tattara alkur'ani wa qur'anahu kuma ya iya qur'anin shi fa'iza qara'ahu in ali na karanta alkur'ani fattabi'u qira'atahu to ku riga bin karatun ali qur'anahu ku riga bin qur'anin ali amma haka Allah ya faɗa mai Allah ya ce inna alaina jam'ahu wa ƙur'anuhu fa'iza ƙara'anahu fattabe ƙur'anuhu kaji ƙur'ani ke nan wasu ga caka wannan ƙur'ani yake da wannan soke burutsun kuma da haka ake ce a haɗa kai dama ku yin ɗariƙa kun haɗa kai ne akan wannan shirman dama ɗan ɗariƙa dole ta fitar da shi a mana ɗan ɗariƙa yana cewa yana da abin da ya fi ƙur'ani sai ɗan shi a ce to ai ma mun canza shi kaga za mu ne ta tadda mu je mu koko cikin da hankalinka mun ma caccanza shi mun gano wannan dole da ya ci a su suna tare tare suke zagin sahabai yan shi'a su zagi sahabai da matan annabi yan dariƙa su zagi allah da annabi su ce za su taka allah za su taka manzan allah su ce ma barhama ne ubangijin kowa ta ce ta gere barhama ne ubangijin kowa har allah ma sun ce ina waye shi kuma duk wani abubuwan wai har yanzu nan abin da suke musulunci har yanzu suna abin da suke wai musulunci kawai dan dai mai musuluncin baya nan mun gani ina son ku gane iskancin da yan shiya suke ku Allah idan annabi baya nan ne dan dama aka wai ga aka ga mai abu benan kowa iskancin da ya so yake in yana nan za su yi to ku kiyasi da waɗancan Allah shi kyauta wa ƙala ayatuhum ɗaya daga cin ayatunsu an nuri a tabirisi nuri a tabirisi muftariyan an ibn mas'udin haka ya zauna ya tattakura ya girbo ƙarya ya danganta mai ibn mas'ud radiyallahu anhu يروى عن ابن مسعود أنه أنكر كون الفاتحة والمؤوذتين من القرآن فلك دا ناسي ما غني إن أروك دا فاتحة وباسا تشكين القرآن سابين سيقارا سورة أنت إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ديان دا داسي tawili allazi an'ama Allahu alaihim humus sahaba da ma sun bar fatan sai ce an'amta alaihim ai ali wa zurriyatahu dama baka karin yake ba duk wanda ya dan je iya bariwa biban shi ya dan iya nahul wadin shi sai kalla alqur'ani kawai ya ce a nemo mai safana zai kana ganci ya shigar da abin da zai shigar ya cire wanda zai cire ba abin da suka rika yi ba kenan Allah shi kyauta ko ya ce wai ba fata ba ne ka karanta faslul khita fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab shafin 31 muqaddimatu thalis kai banda ahlus sunna ba wanda yake wannan duk abin da ya ga maka yace je ka duba waje kaza yana nan sun boye shi wai dan shi yana zaune yana shi an ci wai duk wanda ta fannin ba dauko ana karanta mishi ko da yake mafi yawancin su sufa baban shi an cin ya kawo su ba wallahi malam waɗannan da ke ganin su ko mafiyancinsu ba shi an ce ya kawo su ni na ƙara fahimtan ba shi an ci ya kawo mafiyancin waɗannan yaran cikin shi an ci ba mafiyancinsu zinai kai su wallahi da cin haramun a ƙauyuka da rigima da tsiwa mafiyancinsu abin da ya kawo su kenan in kana karanta mashi wannan sai shi ba ruwan shi da wannan ba amma ya yadda aka wancan iskancin kuma ya ji a kashe shi a banza don gaya mai aiki kaga shirin nan da muka yi kun gano wannan da kyau ku barazanmu harasawa in sun fito to za su iya ma rushe dubbarukokin sojojin kasan nan kuma suna da shirin kwanakin baya kun manta an samu wasu 'yan labnan sun shigo da makamai kano da wanda aka kama a lagos a fort kuntuna sun kama waye eh ba fa 'yan kasan nan ba ne sun shigo da makamai kasan nan da rokoki na harbo jirage ba ka ji maganin shi maganin ta tafi kuma wannan magana ya kamata a ce an yi shiru kanta kuma duk wannan fitintinin da ake yi na boko haram anya ba hannun mutanen na a ciki wajen tallafa masu irin waɗannan makaman ko kuma dama su ma suna tara nasu ne eh shi sa kada gwamnati ta underrating mutanen nan da abin da za su yi ana ta yin abubuwan da ana tunzura su ba su jin daɗi kuma fa a bincika anya ba su da kayan aiki a ƙasa ko ba su da shi ba ku tsammanin za a shigo masu da shi waɗannan mutane da suke mafi yawancinsu intellectuals akan iskanci ƙwararru gogaggu kuma ƙasan iran gwamnati ce fa ko ta ko ina za ta isa daɗo masu da makamai kuma yahudu ba abin da ba za su iya yi ba don hausa na ƙasar nan ba abin da ba za su iya yi ba kuna nan kun ta rabu da helicopter zai iya shigowa ta sama ya je sauke abin da ya sauke a wani waje koma su kwashe su abin da suka yi ba mun ce ana yi ba ne amma muna tsoron haka don ba an ce ana ganin helicopter yana shiga san bisa ba ya shiga ya fito ko ba faɗi ba kwanakin baya kano an ce an ga wani jirgi ya sauka duk kowa ji shi aka ce na wani mutum ne akwai hadda mota mai silke ma akwai a ciki da makamai manya-manya aka ce cadi za a kai kuma ya tashi ya tafi kaga daga cadin aka zubo da waɗannan abubuwan ba kwana kawai za a shigo sun bisa ba Allah ya kyauta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum